rike shi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا السبر أشرين دبيو قوات رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan kuma ce wata mafi albarka a wannan masallaci masjidun rahma da yake unguwar site kesko bani zumbude kafin station rps ta wato rumfoyi bari jiya mun tsaya a aya ta 24 zuwa aya ta 25 a cikin suratu yunus a shafi na 211 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم كما يدمك سني منا قبات الدباياني na zakka wanda jiya kuma mun sake mantuwa ba a kawo qadayil mu'asira ba ko ba ka ba to dake mun manta ba mu da littafin ba sai aka ci gaba da bayani saboda ba wai ga kai ne za a kawo bayanan ba a abinda malamai suka kawo da dalilai ga ayoyi ga hadisai ba wai sunna aka kai ta faɗa ba eh ya kamata mutum ya hattara ba so akai aji muryar ka ba a ina dalilai suke wallahi wallahi saboda in ma na duniya ka tsira akwai wanda sun karbi ma gindi wallahi in ka ce gaban Allah babu wanda ba wanda sai karbi kai ne gindi a lahira ba nan tana karbi ma gindi wallahi kowa ne shi dan haka kai hattara innan duniya ma ka sha dan konan duniya baka tsere ba Allah ba da kai da wanda ya karbi ma gindi illa dai in Allah ya yi ya kama ku ya kama ku in ya ga dama ya bar ku sai kun amma wallahi ka tuna haduwarka da Allah hau amin amin yau za mu tashi a tatbiqatun mu'asira limasrafin riqabi ma'ana matsaloli na zamani da suke da alaƙa da kaso na 'yantar da bayi ko ba haka bane a wannan zamani da muke ciki matsaloli ne na zamani suka ce shin sarfu zaka ko sarfu zakati min sahmin riqabi li fikakil asran muslimin shin ya halatta a dauko kudin da Allah ce a bawa firri ƙabi bayi su ‘yantar da kansu sai a ɗauke su a sa su fi kakul asra an gani kuka a ce karɓo fursunan yaƙi na musulmi kalima ta fursuna kalima ce ta ingilishi da faransanci prisoner ne ko prisoner don haka sai ba haushe ce fursuna amma asali shi ne ɗan kafa wanda an ka kama ko wanda an ka kama a wajen yaƙi malaman zauri suna cewa ribabben yaƙi ma'ana an ribace shi kina an kama shi to yanzu misali shin ya halatta a ɗauki dukiya ta ‘yantar da bayi a ce musulmi sun yaƙi da kafirai an kama wato fursunan yaƙi da musulmi sai a ce to muna da kuɗaɗe na zakka na fir riqabi masrafur riqab aje a bayar a amsu su da kafirai muna gani ko waɗansu malamai suka ce a'a adamu jawazi sarfin zakati li fakkil asra min sahbi riqab waɗansu malamai suka ce ba a yi waɗansu malamai suka ce jawazu sarfin zakati li fakkil asra min sahmir min sahmi riqab wasu suka ce ana yi misali wannan zamanin da muke ciki an kama sojoji na ƙasar musulmi suna hannun kafirai shin ya halatta cikin sarfu zaka ma'ana rabon arriqab da ake ba bayi mu kai can mu karɓo su ina fata an fahimce ni to cikin tahqiqin da suke yi mai wannan doktora da ya rubuta yace lam aqif lahum ala dalilin sarih waɗanda sun kace ba su yadda ba a bada kuɗin yace iya bincike shi bai ga dalilin su ba qarara illa anna man ahum lidhalika huwa sababu ikhtisasin nas bi faqr riqab yace shi iya abin da yake fahimta saboda Allah ya ce wannan kuɗin ana bada su da fakkur riqabi yan tadda bayi bai ce karɓo ribabbin yaki ba wannan shine hujjar su ba sani ko muna fahimta ba an gane ko to amma waɗanda sun kace ana yi sun kace anna fi zalika fakku raqabatin min al-asali fa huwa ka fakku raqabatin min al-rikki malaman da suka ce ana iya yi suka ce ai idan aka ba da kuɗi aka karɓo musulmi daga hannun kafirai ai shi ma wani nau'i ne na 'yantarwa domin misali musulmi sun yi yaƙi sun samu bayi idan musulunci ya halatta a 'yantar da musulmi daga musulmi to ina ga kuma a ce shi ma wancan ai 'yantarwa ne a 'yanto musulmi daga kafirai inda muna da hali an da fi zalika i'zazun liddini kuma suka ce a to ai wannan akwai karfafa addini idan muka zo muka bada kuɗi muka amso mayakanmu na musulmi ai kaga kamar mun karfafa yaƙi ne da addinin musulunci fa huwa ka sarfil mu'allafati qulubuhum suka ce annal malal madfu'a ila al-asir fi fakki raqabatihi kal malil madfu'i lil gharimi bi fakki raqabatihi min ad-dayn suka ce kuma kuɗin da ake ba wanda an ka kama al-asir a wajen yaƙi ya karɓo kanshi ko a karɓo shi ai dai yake da kuɗin da aka ba wanda yake ake bin sa bashi ina fata an fahimci an gane ko wanda ake bin sa bashi ai shi ba kamar matsayin bawa ne ko kuma a'a in ma ya halatta musulmi wanda yake karkashin musulmi bawa a bada kuɗi a karɓo shi ina ga musulmin da yake karkashin kafiri bin babu aula ina fata an fahimce ni to sun da yi tarjihi cewa magana ta biyu ita ce tafi a sanya saham يترجح القول بجواز صرف الزكاة من سهم الرقاب لفك الأسرى لقوة حجته saboda sun kace annan nasta jaa bi lafzi fir riqab wa lam yunsa fihi ala arqa aw al abid da qur'ani yace wa fir riqab ana bayarwa dan yanto mutane bai ce a'a ba arqa sai bayi an gane ko aw al abid ko ko bayi nasti bai ce haka ba dalla li umumihi wa shumulihi lil abdi wal mukatabi wal asiri ma'ana da yace wa fir riqab yana ɗaukar bawa ƙinni mun yi bayanin ƙinni da kuma almukatab wanda mai gidan shi ya ce ya kawo kaza kaza kaza daga lokaci zuwa lokaci da kuma al'asir don haka tun da nasi na ƙur'ani ya ce wa firre ƙadu ba wani wanda da ce a'a ya shafe wane kawai shi ma fursunan yaƙi na ya shiga ciki sun ka ce an na minal ma'anin luhawiyya li fakkin riƙabi fakku riƙabin asra kuma an ka ce fakkun riƙabi ƙarƙashin shi fakku riƙabin asra yana shiga ciki 'yanto waɗanda an ka kama daga wajen yaƙi ina fata an fahimce ni sannan sun kai magana da cewa qiyasul aula shine cewa in ya halatta musulmi yana karkashin musulmi na matsayin bawa a bada kuɗi a yan toshi to ina ga musulmi yana karkashin kafiri min babu aula an gane ko sannan kuma dalilai sun nuna cewa ana amso mutumin da yake a wajen yaki ko ba ka dan bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fakkul ani al'ani nan intabe al'ani shi ne wato mutumin da yake an kama shi a wajen yaki hadisi ne imamul bukhari ya kawo shi a cikin kitabul jihad wasiya babu fikakul asir an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu mun gari ku sai a ce ku karbo wanda an ka an ka an ka dauki to kaga sun ka ce wa qad la yatahaqqaqu dhalika illa bil ma'an bayyuwa kuma lokaci sai an ce ga abin da za a bayar kun ga irin abin da ya faru kwanakin nan ko ɗan shekarun nan ƙasar burkina faso ta kama 'yan faransa masu leƙen asiri ko ba ka nan bane aka ce za a karɓe su suka ce to sun aka yi ta kai da kawo ƙarshe ne suka bayar da su ga faransa mutane wanda busa abin da yake faruwa ba kusan ƙasashen afirka da kuma ƙasashenmu na larabawa galibi magana tun ba a santa ba ake mata 'ya'ya sai a yi mata ɗaya kai ɗari wanda duk wanda ka bincika ba wanda ya san menene yake faruwa amma kowa yana bada nashi labari shi yasa magana a Afirka da kasashen Laraba ta yi iska gudu kuma in duk waɗanda ka tare sai ka ce babu wani dalili ashe gwamnatin Burkina Faso da ta bayar sai an ka tashi an kai ta kuwa yaro ya ji tsoro ya yi kaza ya yi kaza ashe a'a shi yaron da an ka ce an san yau da za su shiga ya ce ya yadda zai bayar da su akwai sharuɗa sai da ya tsora ma gwamnatin Faransa sharuɗa daga ciki za ta ba da kuɗi euro miliyan takwas Faransa ta zubo kuɗi euro miliyan takwas aka zubo sai aka ba su waɗannan mutane sai aka sa kudin cikin baitul mali dan ayi makasa aiki domin in an rike waɗannan kahirai ba wani aiki illa su kitu kaga su ƙara ba burkina faso matsala kahirin Allah na matsayi to kaga ko an rike shi da jasa ta za a rike ta haka mutanen mu da kun ga abu ba ku san shi ba ba ku da ilimi kan shi kuke zuwa bayani da fassarori da tahalili abin da baka sani ba wannan duk ya cuta muna shi yasa da yawan hukumce hukumcen da muka yi akan kuskure da muke yi sai ka je kayi abin da bai dace ba daga baya ka dawo karshen ta iya tsawon rayuka kana kana kana rima a yafi maka dai amfanin wannan daga roƙon gafara inji malam Bahaushe gara ma ba ai ba da kai abin da sai ka nemi gafara gara ma ba kai ba bai yiwa abin da baka da ilimi kai shi kace dole sai kai bayani gwamnati tana da sirrin ta ita ma tana da yadda ake ba komai ne ake barin kowa ya sani ba wani sai shi fake munafiki ne sai ce ai shi ma dan kasa ne an yarda da kai ɗan ƙasa ne amma munafiki ne an faɗa ma tona asiri za ka yi kaɓata tafiyar al'umma sai a ce duk ɗan ƙasa sai ya san komi da komi ko cikin ƴan ƙasa akwai ɓangaren da wani bai dace ya sani ba ɓangaren tsaro duk ƴan ƙasa muke amma waɗanda suke kula da tsaro su suka fi cancanta su san me yake faruwa a wannan ɓangaren amma saboda babu abin da suka ce a ai duk ɗan ƙasa ya kamata ya san labari kai in komi kuwa kamata ya san shi kai yanzu ba kana tutu ba matarka ya kamata ta san kana tutu ga ya mata za ka dushi ta tsaye ta yi kallo yadda kaka kashi saba jama'a ya zafi mu zan rayuwa muna ta rayuwa babu ƙa'idodi sai zama to kowa yana faɗi abin da gida ba kai da kanka ka san dai matar ka ya halatta ta gane ka dai baka da sutura ku to in za ka tahiya da daddare ko ko da rana kira ya ce mata za ka tahiya ta je ta yi kallo shi ne hana wallahi musulmi muna da matsala dole sai mun kawo gyara cikin waɗansu al'amura ba shi wani al'amura su kai babu ƙa'ida babu doka komi a ce bai da doka kowa abin da gada ma zai aikata wace irin rayuwa ce wannan Allah ya kyauta amin amin mas'ala ta biyu wadda ita ce mas'ala ta ƙarshe shine sun ka kawo mas'alatu sarfi zaka min sahal riqab li fikaki shu'ub al muslima al mustalla min al kafirina a ɗauki rabon da ake ba bayi a ce to za a za a yanto fak na ana nufin fak ko asalin shi shine wato ana irin budewa ko bantalewa in malaman zaure amma na suna nufin a ceto abin da shu'ubul islamiyya al'ummomin musulmi al-muhtalla waɗanda an kaba mai bidal kafiri daga kafirai malamai sun yi magana biyu wanda sun ce ya halatta a ɗauki kuɗi idan kafirai suka mamaye wani yanki na musulmi a ba su kuɗi su fita daga wannan yankin waɗansu malamai suka ce bai halatta ba a ɗauki rabon arriqab a sanya cikin wannan ina fata an fahimce ni dalilin waɗancan da sunka ce ana yi sunka ce istirqaq ash-shu'ub fi aqaidiha wa amwaliha wa sultaniha wa hurriyatiha ashadd wa akhtar min istirqaq al-fard fi hurriyatihi suka ce an ka yantar da al'umma ta musulmi mai yawa an gane ko a yantar da su ma'ana a samu iko akan aqidar su da dukiyar su da kuma jagorancin su da yancin su shi an mafi hatsari daga mutum guda in musulunci ya ce a yantar da mutum guda to balantana al'umma mai yawa to amma an ce musu wannan lafazi da sun kai amfani da shi wa firriqabi bai shiga in kafiri ya ma mai kasan musulmi a ɗauki rabon wannan a bashi sun kace tawassu'un an yalwata ne an ƙetare iyaka yufqidul kalima yufqidu kalimatar riqab madlulaha al-asli zai sa kalimatar riqab a cire ta daga asalin ta kamar ba ta da ma'ana tunda an yi sauri har an kai shi wurin da ya wuce inda nasu ya aji shi an gane ku to waɗanda sun kace kuma bai halatta ba sun kace anna ihtilal al-kafirin li bilad al-muslimin laysa dakhilan fi dilalati lafz ar-riqab lughatan wala shar'a sannan suka ce bai shiga cikin lafz ar-riqab ba an gane ko bai shiga ar-riqab bai shiga cikin ihtilal bilad al-muslimin ba bai kasashen musulmai lughatan wala shar'a ko cikin lugha ba a cewa ma'anar shi haka kuma ko cikin shari'a to sai malamai suka ce ya tarajjahu al-qawlu tsani magana ta biyu ta cewa ba a dokar rabon a ‘yantar da bayi a je a ce a ba kafiran da suka mamaye wata ƙasa ta musulmi don su fita shi ne mafi dacewa sun ka ce adamu dalili a da duhuli ta hariri shuhubi min alkafiri da fi musu mafi riƙa ba wani dalili da ya zo wanda ya nuna cewa ‘yantar da bayi da kuma in kafirai suka mamaye ƙasashen musulmi duk ɗaya ne a ɗauki kuɗin ‘yantar da bayi a sa a ciki suka ce babu wannan dalili adamul hajati ila zalika ba a da bukatuwa zuwa ga wannan li wujudil mawarid al ukhra domin ana samun waɗansu bangarori da ake samun dukiya li tahqiq al maqsud dan tabbatar da wannan sawa'un kana zalika min masraf fi sabilillah ma'ana ba ana nufin ba a yi kwata kwata ba amma cikin masrafin riqabi an ba a yi sai a doka cikin masrafu fi sabilillah sai a ba kafirai su fita daga kasar da sun kama bai ta musulmi in sun yi amma ba cikin masrafin riqabi ba muna ganewa sun ka ce an da tasallut alkafiri na alal musulmi na mawujudun fil ahdin na rahu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yankunan da kafirai suna da iko akan mi akan musulmai wal qurunul mufaddala da kuma karnuka waɗanda suke mufaddala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wa lam yunqal anhum as-sarf min sahab ar-riqab li tafsir dalika ba a samu ba ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zamanin khulafa'ur rashidun ko kuma zamanin qurunul mufaddala aka ɗauki zakka masrafin riqab aka kai ma waɗansu kafirai da suka mamaye wasu yankuna da musulmi don su fita don haka babu wani dalili akan wannan kuma yana daga cikin abin da ake tabbatar da shi aiki na magabata ko ba haka nan bane tun da baka fahimci su larabcin masu cikin shi an ka aihi su sun iya wancan na aihuwar sun iya na karatu eh kuma na kamar na kame kame da eh ya'ani uridu an an an an an an an ka sai zuwa karatu kusa wani gari suka wai ya haifa gabata kai su da an ka haifa cikin larabcin kuma ƙur'anin ya sabka ne a lokacin da ma larabcin bai gurɓace ba sannan kuma su sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi sun gane shi sun saurare shi sannan kuma ka zo ka ce wai kai ka ka fahimci abin da wasu fahimta ba da Allah kowa ya tsaya matsayin shi an gane ko ilimi bai wace cikin magabata akwai masu ilimi mai yawa akwai ba su da ilimi mai yawa ko ba haka ba amma yadda a zamanin mu akwai wanda suke da ilimi mai yawa zamanin su ma akwai masu ilimin mai yawa ko ba ka ba kuma su aqida su ingantatta ce kuma su larabawan ne kuma qur'anin gaban su ya sauka akwai abubuwan da sun ka gani har kiyama ta tashi sai dai in Allah ya so kiyama ka gansu ka gansu amma cikin qur'ani ba ka iya ganin su Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara ita wannan ittanya sun santa dan suna sun kai mubayi'a amma kai yanzu babu ta ko ka ce ga ta ba mu yarda dan mu ba ka da wani dalili to da haka ya kamata mu zama musa abin da muke to wannan shi ne abin da zamu kawo a cikin masraf na wato arriqab sai gobe idan Allah ya kai mu na rai in muna cikin masu rayuwa in ba a manta ba sai a zo a cikin masraf ibn sabil wato wannan dai bincike karshe ne muna kusan kawo a karshen sa amma ba mu sani ba ko kafin azumi ya kai karshe ya kai karshe in ya so sai a ga mu yan uwa hanyoyi da fannunnuka da inda akwai waɗannan qabaya don bincike ne mai yawa ka tashi kai ta bincike kan irin waɗannan masaloli ba son da aka ilimi ba ko bincike ya tsaya ga mutum guda a wannan kofa ce muka buɗa muka ɗan ba da misallai dan akwai wanda inda za a faɗa ba a ba da misallai mutum da yi ƙarya ne ko ba haka nan bane amma yanzu gashi tun bariyar can ake ana ɗebo wa waɗannan matsalolin kaɗan kaɗan na zakka in musu ƙare ba to da haka in muka zo za mu faɗi ƙa'idodin da malamai suke bi kan wannan za mu faɗi kuma fannunnuka da suke buƙatar mutum ya bincike can wani tana yiwa mun yi bayani kan na zakka wani ya ɗauka akan fanni kaza ya yi bayani al'ummar musulmi su amfana wani ya ɗauka kan kaza wani ma ya yi bincike a jami'a ko masters ko doctor kan wata matsala daga cikin nawazinin zakka tunda kullum ana iya samun matsaloli sababbi ko ba ka nan bane to wannan shine dama dan mu gane yadda matsaloli na ilimi suke tafiya da yadda ake gina su da na zamani waɗanda ba a son a yi musu kuce mutum ya kawo maka tambaya saboda muna da waɗanda suke son a yi ma tambaya tun baka gane baka ba da amsa su shiga internet su yi huskarin ka dama abin da suke so kenan eh shi wani kahin ba ya fahimci abin da kake nufi sai to irin waɗannan matsalolin ka gane yadda ake bayani kansu saboda karamcin ikhlasi masu son shiga su yi bayani wato ikhlasi yayi karamci wallahi wannan internet da TV da radio in mutum bai anniya ba wallahi za su yi imani shi saboda da yawan mutane sun da suka yi a dai ganin su a ji su ba wai shin abinda suka faɗa daidai bane ya dace da abinda Qur'ani ya zo da shi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko bai zo bai dace da shi ba shi dai a gane ya sa babbar riga ya dauki babbar rawani ya gyara a nan ƙasa an samai shak ko ba haka nan bane in kuma ya wuce shakka ya kai babban matsayi sai a samai al shak to ana ce ma shak shak ai hadda shak ta banki ita ma shakka a sunan kai hattara tsira gaban Allah ne ake so waɗannan abubuwan da muke faɗa wallahi mutum ya hattara ya fatan cewa ya faɗi daidai kuma shi ma ya an tashi wajen aiki kai ma kai gurgurdo abin da zaka yi ba ka zuwa kana mutane wa'azi kuma wajen aiki ba a garin ka yo ina da cewa wa'azin kuma kamar mutane suna ganin cewa abin sauki gare shi wa ya ga maka duk mallamai za su shiga aljanna Allah bai ci duk malami ne shiga aljanna ba sai malamin da ya aiki da ilimin sa da aka kamar kallon malami yana cewa a yi kaza ko a bar kaza ba nan na ba ran da za a yin ta ta kare in an zo gaban Allah ne kai yi kokari kai aiki ka tsira dan Allah ce ka shiga aljanna baka ce ha Allah akwai malam wani da yanki kaza a kashi na cikin aljanna ko yake ciki waka kawai za ka yi a Allah ya kyauta Allah ya taimake mu malam Musa ki mai ta aya wallahu yad'u ila daris salam
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Na'am, ajiya muna bayani mun zo cikin tafsiri na Ibn Ashur inda ya ce wannan jumla ta wallahu ya da'u ila daris salam jumla ce da aka yi atufikinta a kan kazalika nufassilul ayati li qaumin yatafakkaruna yace ai nufassilul ayati allati minha ayatu halatid dunya wa taqaddiha wa nad'u ila daris salam ma'ana bayan mun yi bayanin yadda gidan duniya yake sai muka zo kuma muka yi bayanin darus salam shine gidan tsira ita ce aljanna mun fahimci wannan sai ce ma'atufin ne akan ta kuma muka ce dama muqabala ce ta alqur'ani in ya faɗi abu sai faɗi kishiyarsa kaga da ya faɗi duniya muqaddarta ma a barzancen ma bayanin halin duniya ai duniya ita ce gida na farko ko sai kuma mi sai kuma lahira to dama kishiyoyin juna ne da an ƙare da wancan sai ai bayanin wancan uslubi ne na alkur'ani kuma wannan cikin qur'ani yana da yawa da ka dauki ayoyin alkur'ani akwai wuya ka karanta safha wanda baka iske wannan ka'idar ba duk inda ka duba cikin alkur'ani zaka iske wannan da an kare bayani kan wannan sai kan wannan sai dai in bayanin yayi tsawo na wancan din to sai a jira sai a kawo wancan ko cikin aya guda sai a kawo abubuwa daban-daban al-khabithatu للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات kishiyoyin juna haka da qur'ani yake tafiya da yace afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma tatmi inna ma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna bi saq da yayi bayani kan su har kai inda sun ka shiga aljanna salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqwad dar tace walladhina yanquduna ahda allahi min ba'di mithaqihi haka dai qur'ani yake tafiya shi yasa in baka san irin waɗannan ka'idodin ba sai ka ce ai shirme ne ba shirme bane in ƙoƙari malaman da suka yi ma littafin Allah aiki da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shari'ar musulunci shekaru aru aru suka aza waɗansu ƙa'idodi sai da suka yi bincike ne suka samu experience in ka yi amfani da waɗannan abu sai ka samu sauki amma in ka kuma kace shirme ne sai ka take ta bankaura Allah ya gane da mu kuma ba mu ce ba sa kuskure ba su malamai suna iya su yi kuskure amma kuma suna iya su yi daidai to da daidan su da kuskure su wanda ne yanzu yawa sannan kai kai baka yin kuskure ne kai ba dan adam ne to Allah ya kyauta almuhimmu wallahu yad'u ila daris salam bayan Allah ya bayanin abin da rayuwar duniya ta kumsa sannan yazo zuwa bayanin lahira jiya mun manta akwai wasu abubuwa cikin ayat da ta gabata bamu kawo su ba amma za mu dan yi bitar su a gurguje kafin mu shiga bayani kan wannan ayar gadan wato ita kalima ta ad-dunya asalinta dunwani dunwani an gane ko fu'la domin asalin wannan ya'un wawun ne daga dana yadnu dunuwan namiji sai a ce adna asalin shi adnawu ne sai an kamar da wawun ta koma alif ita ko mace sai an ka ce mata dunya fu'la dunwa ne asalin ta ina fata an fahimce ni kuma tana daga cikin kalmomin da wato da nunun da ya'un sun zo amma ba a yi musu idgham barmakon a ce bal wato dunya da sinwan ba a cewa sinwan qinwan ba a cewa eh qinwan kuma bunyan ba a cewa buyan ba ba ga nan bane yawwa to da haka ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma da muka zo muna bayani inda ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat jiya mun ce zamu bayani akan ta ta fuska guda biyu fuska ta farko shine ta fuskar qira'at wa zayyanat in kadiba cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi da ya kawo izayyanat ya ce wannan ita ce ƙira'a ta jamhu an gane ko ya ce to sannan kuma akwai wata ƙira'a da an ka karanta ina fata ana fahimta ta ƙira'a ce ta ubayi bin ka'ab da abdullahi bin zaid an gane ko bin ali da ƙira'a ta amash ta zayyanat kina hatta idan akhadhat al-ardu zukhrufaha wa tazayyanat wanda shine asalin kalma din a larabci amma ƙira'a ce shadza sannan kuma akwai wata ƙira'a wadda hatta idan akhadatil ardu zukhrufaha wa azyanat wa azyanat yace ala wazni af'alat an gane ko yace bi ma'ana sara zaka za da an ka ce wa azyanat ba ana nufin ita ta yi kawa ba domin af'ala wani yana nufin ta'addi to ba irin shi bane wanga irin wanda yake nuna af'ala kadiba cikin littattafan sarfu af'ala yana da ma'anoni daban-daban daga cikin su sara zaka za kama ahsada zar'u in an ka ce az-zar'u shine tsiro ahsada ma'ana ya kasance ma'abucin girba ko kuma ya kai lokacin da za a girbe shi ina fata an fahimce ni kama aghadda al-ba'iru kinan al-ba'iru raqumi aghadda ai asbaha za ghudda yayi irin wannan yakeruwa ta kai da ake cewa ghudda muna gari ba ko yawwa to kidan da anka ce wazayyanat sarat zazinatin ta koma ma'abuciya kawa haka an kai taujihin wannan qira'a sannan akwai wata qira'a da aka karanta da ita wato hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha yace wazayyanat sai sun ka karanta shi wa azanat wa azanat ina fata an fahimce ni an gane ko to asalin ta azyanat ne sai an ka mai da alif wato ta koma min yawon ta koma alif wazai wato maimakon a ce wa aziyanat sai an ka ce wa azanat to a larabci akwai irin wannan kaga wani lokaci harful illa in an ga dama ana juya shi in an ga dama ba a juya shi Allah ce istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ai ba ce istahaza alaihim ash-shaytan ba a wani lokaci in an ga dama sai a juya shi a wani lokaci an ga dama ba za a juya shi ba akwai qira'a kuma iz ayannat an gane ko wannan kuma duk ƙira'a ce aslinta iz ayannat iz yanat mithlu ihmarat amma cikin larabawa akwai wadanda in irin wannan wazanin yazo sai su sami shi alhamza kaga su ce maroko su ce iz yanat sai sun kace iz ayyanat sai suka ƙara alhamza a larabawa akwai masu irin wannan to almuhimmu dai duka wannan suna nuna lokacin da ƙasa ta zamanto mi ta zamanto ta yi kawa ta kawa amma wazayyanat ita ce qira'a mutawatira ina fata ana fahimta ta ita ce qira'a mutawatira wadda ake karantawa da ita in muka duba cikin littafin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustad dr abdul abdullah al-usta daga safha ta 167 zuwa safha ta 170 dama dan da nake so in kawo wani bayani wanda yake yana da muhimmanci da ilmu sarf dan ilmu sarf dalibin ilmin da bai san shi ba kalma za a faɗa bai ma san ma ta inda zai bincike ta ba in bai san ma'anarta ba amma sarfu shi zai koya maka an gane ko sarfu shi zai koya maka yadda za ka yi sarfu shi zai koya maka yadda za ka yi kasan asalin wannan kalima da kuma yadda za ka yi kasan daga ina ne ta samu asali har ka samu ka yi bayani kanta daga safha ta 167 zuwa safha ta 170 in ban manta ba ya kawo yadda ake samun kalmomin da an ka jujjuya su da kuma mastarkinsu an gane ko don haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ga ɗalibin ilimi ya san babul ibdal babul ibdal ne wal i'lan to sai yake kawowar kalimomi waɗanda auzalikin suna iya canzawa izayyanat kina aslin shi ta zayyanat sai an ka ɗauko ta'un sai an ka maida ta mi sai an ka maida ta zayin an gane ko ta zayyanat sai an ka maido ta'un an ka maida ta zayin sai an ka ce izayyanat hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha sai ce mi وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إذا فتا أن فهمتيني akwai sauran bayani da yake da alaka da wannan kalima cikin al-tarif fi ilmi tasrif ina ganin in ban manta ba daga safha ta 63 zuwa safha ta 74 bari mu gani صفحة 63 نا المزيد زوا صفحة تا 64 ده صفحة تا 100 أه صفحة تا 100 ده 40 زوا صفحة تا 142 ده كما صفحة تا 200 ده 3 ne ina ganin at-tarif fi ilm at-taslif صفحة تا 208 afwan bari mu gani in kalima kin tana kusa in kuma babu ta kusa mu bar ta har daga baya ai bayani ta dan saboda kalima ce mai muhimmanci da kuma wato mai ziyada ala ayyati hal wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan jiya da mun kai bayanin hasid sai muka ce kalma ce wadda ta zo a alqur'ani da fatataini wuri guda biyu ko ba kadan bane da wannan da kuma hatta ja'alnahum hasidan khamidin a cikin suratul qaf muka ce kuma ta zo da alif wallam wa habbal hasid muka ce bakin adadin su kenan ko ba haka ba to wannan kuskure ne akwai inda kalmar ta zo wuri na hudu a cikin alqur'ani da girma تلك القرى نقصه عليك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد تتند أقول كسكولي سيئي سيئي جارة to in baka gyara nan duniya ba lahira zaka gyara kenan ko gara ka gyara nan duniya kai mutane gaskiya mun gane to dan haka wannan kenan kun ji mun yi bayani akan shi dan kawai ya zo ya ce abin nan sannan kuma wato faj'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams kalima ta taghna dama mun yi bayani kan kalima guda biyu ita ma guda akwai kuskure cikin ta kalimar mata'a da mun ka kawo mun ka ce mata wato mata'a yamtu'u a'a mata'a ne yamta'u ma'ana fa'ala yaf'alu shine a larabci sannan ana cewa mata'ahu Allah kuma ana cewa amta'ahu Allah kuma ana cewa mata'ahu Allah inda mun ka kawo inda ma masalul hayatid dunya ko ba haka da bane inda Allah ce inna ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum mata al hayatid dunya to illa na ba sun kace mata'a balagal ghayata fil jawda in abu ya kai matuka wajen kyau ana kiran shi mata'a sannan irtafa'a ko ya daukaka sannan kuma kamula in abu ya cika ana kiran shi mata'a yamta'u ina fata an fince ni sai Allah ce to ka allam taghna bil ams kamar dai wannan gonar ba taba zama ba dama an sifanta duniya ne da gona tsiro ya fito ya kare to ka allam taghna bil ams shi ma akwai bayani kan shi ghaniya yaghna shine asalin fi'il in an ce ghaniya yaghna aka yi shiru ya samu wadata kasura malu amma in an ka ce ghaniya an shay'i ya wadatu daga barin abu in an ka ce ghaniya bi shay'i ya wadatu da samun abu in tabe rike na nan ga ghaniya bi shay'i ya wadatu dan ya samu abu ghaniya an shay'i ya wadatu daga abu ko bai da shi shi yasa akwai mutumin da yana da kuɗi amma talaka ne domin istaghna bil mali wa lam yastaghni anil mali akwai mutumin da bai da kuɗi yana da rufin asiri amma bai damu da dukiya ba wannan ghaniyun anil mali wa laysa ghaniyun bil mali shi yasa imamu shafi'i yace walaysa al-ghina an illa an shay'i la bihi wadata ba ta kasance ba illa an shai'i sai ka wadatu ka bar abu labihi ba don kana da wannan abin ba da yawan masu kuɗi suna da kuɗi amma matalauta ne ba su iya cin mai kyau ba su iya sa mai kyau ba su iya ci da iyalinsu da kyau ba su iya taimaka ma kowa sai dai su yi ta wahala wajen tsara dukiyar kafin su mutu a amfana da ita akwai mutumin da ɗan kaɗan in ya samu sai ya ci ya ji daɗi to walaisal ghina illa an shai'i labihi to shi yasa sai kai hattara an ce ghaliya bil makani kuma an ka ce ghaliya bil makan ana nufin aqama bil makani sai kai hattara ka san wanne ne ake nufi saboda in ka zo wajen bayani ka san asalin fi'ilin da yadda ake sarrafa shi to nan ta'allam taghna bil ams kamar wannan gonar ba taba kasancewa ba ajiya sai Allah ya ce subhanahu wataala kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun kama haka ne muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke tunani to daga nan sai Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gida wanda yake gida na tsira wanne ne gida na tsira shine ni shine gidan aljanna ko ba haka nan bane an kira ta darus salam gidan tsira kalima ta daru asalin ta dawaru domin asalin wannan alif wawun ne me yasa saboda jami'in ta dur dur an gane ko sai da manto gidaje ana ina fata ana fahimta ta to darus salam ita ce gidan aljanna wanda Allah ce lahum darus salam inda rabbihim to da an ka ce wallahu yad'u Allah yana kira ila daris salam zuwa ga gida wanda yake shine wato gidan tsira shine gidan mi shine gidan aljanna a cikin littafin al-istiab fi bayan al-asbab jiya mun kawo maganganu da mala'iku suke yi ko ba haka nan bane hadisi da muka kawo na abid darda wanda an ka samu mala'iku suna kira wanda suna cewa ya ayyuhan nasu halummu ila rabbikum fi surati yunus sai Allah ya saukar da wannan wallahu yad'u ila daris salam to an ce Allah yake kira kuma an kazancen mala'iku saboda kiran da mala'ikun suke yi mu ba ma ji shi muna ganewa amma wanda muke ji shine wanda Allah ya cikin Qur'ani shi yasa anka ce wallahu yad'u ila daris salam sai ka gane nan kiran hakikatan ne to kuma da anka ce Allah yana kira ai manzo ne yake kiran mu ko ba haka nan bane wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum to manzo yake kiran mu ba Allah ba sai a ce a'a shi manzon nan yana kiran mu da izinin wa da izinin Allah in an ce Allah yake kira saboda magana shi ce in an ce manzo ne yake kira saboda yana kiran mu ne da magana Allah muna gane wannan istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum saboda irin waɗannan nasoshi da su ne za a yi ta kokarin ai kwana da kai yanzu misali an ka ce wane ya gina gida a ana nufin dole shi ya je ya buga birgi ba ya zo ya dora sai da ya gina shi a'a tana yau shi yake da kuɗin ya bayar ya ce a gina an ka gina kai da kanka sai ka ce na gina gida na amma alhali ba kai ka je ka gina shi ba ka dai ba da kuɗi an gina eh dan in kai ka ce zaka gina shi zai tara ma gajiya ba ba haka nan bane to dan haka wallahu yad'u ila daris salam ya kamata mu fahimci menene ake nufi da kiran da Allah subhanahu wata'ala yake yi akwai kuma wani asar da yake zo wanda yake asar ne na eh, Ali ibn al-Husayn yake cewa wallahu yad'u ila daris salam yake cewa qala haddathani Jabir ibn Abdullah kadiba cikin as-sahih al-muslim min at-tafsir bil ma'thur na ustaz dr Hikmat Bashir ya kawo shi qala cikin shi ne yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya fita gare mu a wani yini ko wata rana fa qala sai yace inni ra'aytu fil manam ni na gani a cikin bacci ka anna jibril inda ra'si ka ce jibril na kaina wa mikala ko wa mika'ila inda rihli mika'ila na wajen kafata an gane ko yaqulu ahaduhuma li sahibihi ɗaya daga cikinsu yana ce ma ɗan uwansa idrib lahu masalan ka buga mishi misali ko ka buga misali da shi nan idrib lahu masalan ko ka buga mishi misali ko ka buga misali da shi fa qala isma wato sam'ata udhuni ka saurara irin saurare na kunnanka wasma wa'qil aqla qalbika ka hankalta irin hankalta ta hankalinka nan ta akidi na an gane ko inna ma masaluka misalin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa masalu ummatika da misalin al'ummaka ka masali malikin kamar dai sarki ne ittakhadha daran wanda ya riki wani gida thumma bana fiha baitan sai ya gina wato gida kenan ittakhadha daran nan ana nufin ya riki gari wani yanki domin addar wani lokacin nufin me yanki wa akhadhat alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jatibin nan darihim ba gida guda gare su ba yankin su ake nufi an gane ko ittakhadha daran thumma bada fiha baitan sai yayi ya gina gida a cikin ta thumma ja'ala fiha ma'duba sai ya sanya ma'duba shine wato abinci ko kace gara inji malaman zauri thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'amihim sai ya tura mutun ya kira mutane zuwa ga wannan abinci an gane ko ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na an sifanta da awashi kamar mutum ne wanda an gina gida an yi abinci an ce aje a kira mutane to da an ka ce aje a kira mutane sarkin ya ce aje a kira mutane sun ba aka rasulun ya tsunna sa ila ta'amin fa minhum man ajaba rasula waɗansu mutane wani sai ya karɓa ma manzo sai ya zo wa minhum man taraka wani ce shi ba zai zuwa ba yayin zaman shi fallahu huwal malik Allah shine sarki don shi ke da aljanna ko shi shi ya gina ta ko a ce shi ya halice ta ko ba ka nan bane waddaru al-islamu shi ko gidan nan da za a shiga musulunci ne walbaitu ko mu ce yankin yankin musulunci ne walbaitu aljannatu gidan da za a shiga kuma ita ce aljanna wa anta ya muhammadur rasul anta kai annabi muhammad kai ne ar-rasul manzo mai kiran mutane tunda an ce za a buga misali ne da shi man ajabaka dakhala al-islam wanda duk ya karba ma kiran ka zai shiga musulunci muna ji wa man dakhala al-islam dakhala al-janna wanda kuma duk ya shiga musulunci zai shiga aljanna kenan wanda duk bai shiga musulunci ba bai shiga aljanna wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa man dakhala al-jannata akala minha wanda kuma shiga aljanna zai ci daga cikin ta amin amin muna ganewa ko to kaji abinda wato wannan asar yake karantarwa wannan hadisi Imam al-Hakim ya fitar da shi ina fata an fahimce ni sannan kuma ya sahaha shi sannan imamu zahabi ya yi muwafaka da shi akan ingancin wato wannan wannan hadisin ya yi muwafaka da shi akan ingancin wannan hadisi don haka wannan hadisi ne ingantacce sannan kuma imamu qatada game da abinda abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin sanadkinsa abin nan abin nan musannafkinsa wallahu yad'u ila daris salam ya ce Allahu huwa salam an gane ko Allah shine as-salam kenan anan intabe in mun ka ce wallahu yad'u ila daris salam zai iya doka fassara biyu nan fassara qatada yace wallahu yad'u ila daris salam qala Allahu huwa salam kenan Allah shine as-salam wa daruhu aljanna gidan shi ita ce aljanna domin yana daga cikin sunayen Allah mi as-salam huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن to dari salam Allah yana kira ne zuwa ga gidan shi wanda wanda shi ma daga cikin sunayen Allah ne assalam mun gane ko wanda ɗaya ne daga cikin fasarorin da aka yi sannan kuma waɗansu malamai suka ce a'a assalam nan yana iya ɗaukar tsira wallahu Allah yad'u yana kira ila dari salam zuwa ga gida na kubuta na tsira shine gidan aljanna na assalamu kina assalamatu min al'uyub wato assalamatu min kulli afa tsira daga kowace irin wato fitina wato aljanna ita kadai ce gidan mi gidan tsira da ka shiga cikin aljanna ka kare da duk wata matsala ina fata ana fahimta ta da an shiga cikin aljanna an kare da ni da duk matsaloli duk wani abu da ka sani ana illa a duniya to da ka je aljanna ka tsere mishi shi yasa ƴan aljanna Allah ce ba sa buƙatar a kai su wani wuri innal ladina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا منا ganewa babu wani wuri da suke wurewa domin aljanna ita ce karshen dadi ba abin da zaka nema cikin ta karasa bal ma waɗansu abubuwa da yan aljanna za su samu ba wanda ya taba ba wanda ya taba jin su ko ya taba ma tunanin su fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ko fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum aw taqra'a min qurrati ayun ukhfi abinda an ka boye musu ukhfi qira'a ce ta Abu Amr in ban manta ba abinda ne boye musu ni Allah fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba ido bai taba gani ba sannan bai taba zuwa ba ma tunaninsa bai taba zuwa a cikin zuciyar wani dan adam ba ƙarshen daɗi kenan ita ce aljanna shi yasa an ka kira ta darus salam ita duniya daɗinta tare da wahala yake kullum mun faɗa muna faɗa kullum tare da bakin ciki take tare da matsala an gane ko amma ita aljanna ita daɗinta zalla ne ita ko wuta wal iyadu billah wahalar ta zalla ce ina fata an fahimci ni aljanna babu ko da ka shiga ka ƙare la khawfun alaihim wala hum yahzanun la tasma'u fiha laghiya fiha aynun jariya fiha sururun marfu'a kuma Allah ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin ba a fitar da su ba su bukatar komai ƙarshen daɗi kenan Allah ya kai mu aljanna firdausul a'la eh Allah ya kai mu aljanna firdausul a'la ya rabbal alamin wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya anan intabe wa yahdi aslin shi fi'ili ne mudari'i yahdiyuni an gane ko marfu'i ne amma an ka shafe dhamma saboda ta yi nauyi akan ya'un wa yahdi man yasha'u Allah yana shirya da wanda ya so an shafi maf'ulun bihi ai wa yahdi man yasha'u hidayatahu ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda ta madaidaiciya ai ila dinil islam zuwa ga addinin musulunci ina fata an fice shi as-sirat al-mustaqim aslin mustaqim mustaqwim daga kama ne abu ya tsayu istaqama aslin shi istaqwama yastaqimu yastaqimu ne mustaqim aslin shi mustaqwim sai an ce mustaqim ya'un din an ka maida ta mi an ka maida ta ta koma wawun ta koma ya'un saboda kasra ta gabaci ta Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya as-siratul mustaqim shine musulunci shine hanyar magabata an gane ko shine musulunci shine hanyar magabata اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم hanyar waɗanda Allah subhanahu wataala yayi ni'ima a gare su su waye waɗanda Allah ya ni'ima gare su sune annabawa da shahidai da mutane na gari wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaji abinda Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga wato dari salamu gidan tsira shine aljanna dibo fi'ili mudari'i bai ce wallahu da'a ba sai ce yad'u Allah yana kira Allah yana kira in an ce yad'u yana nuna me abu ne wanda ake yi yau da gobe asalin shi wallahu yad'u ne shi ba illa ta shiga cikin shi domin asalin shi fi'ili ne mudari'i kuma bai da nasib tajarrada anin nasib wal jazim ya kamata a ce yad'u amma sai an kai al-i'lalu bil wato bin naql wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga wato gida wanda yake na tsira wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya so daga cikin wanda wato ya so zuwa ga hanya madaidaiciya intabe nan siratin mustaqim hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya ana kiranta hanya ce ta Allah ko ba ka dan bane eh siratul lahi alladhi lahu ma fi samawati ma fil ardi anan in an ka samu makiyan addini sai su zo da shubha sai ce to ai an ce musulunci na Allah ne tunda ya ce wa in abin nan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratul lahi alladhi lahu ma fi samawati ma fil ardi to kuma an ce a wani bi hanya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka dan bane dan ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wasu ce hadha sirati na kuma ne zuwa ga Allah wasu musu a'a hadha sirati na kuma wa manzo sallallahu alaihi wasallam da an ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum to kuma wani wuri an ce a'a hanya ce ta masu imani siratal ladina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim shin hanya ce ta Allah ko ko ta manzo ce sallallahu alaihi wasallam ko ko ta masu imani ce ka taba tsaya ka hankalta ma wannan kaga dole sai ka tsaya ka hankalta a'a musulunci hanya ce ta Allah saboda Allah ne ya shar'anta shi hanya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an ka ce ya isar da sako hanya ce ta mu'minne domin za su shiga cikin ta sanan ne za su kai shiga gidan aljanna kenan al wato kamar abinda malamai ne suke cewa al idafa takunu bi adna mulabasa kowanne akwai dalilin da yasa an ka danganta shi zuwa gare shi mun gane wannan ko sannan wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya in tabe na an ce Allah yana shirye suwa kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shirye suwa ko ba haka nan bane to akwai alhidayah al'amma akwai alhidayah al-khassa akwai hidayatul amma akwai hidayah al-khassa in tabe in an ka ce alhidayah al'amma shine hidaya wanda take ta shafi kowa da kowa hidaya ta bayani kenan to wannan ta shafi kowa da kowa wannan ba ta da matsala dan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta babu matsala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kai kana bayani an gane ko akwai alhidaya alkhassa at-tawfiqiyya wadda ta shirya suwa ne mutun ya shiga cikin addinin musulunci kuma ya dage akan sa ya mutu akan sa wannan Allah da yake dauke da ita shi yasa da ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ai wa innaka latubayyinu siratal mustaqim amma da ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ai innaka la tuwaffiqu man ahbabta walakin Allah yuwaffiqu man yasha ayoyin qur'ani bai yiwa ƴan uwa a dauka ai ta tafiya hakan ga saboda shuboyin da ake son a kawo musamman wannan zamanin da turawa suke ganin musulunci yana ƙara ƙarfi za a yi ta kokari a bijiro da shubuhoji da haka kakkai ta kwasan nasi hakan ga gararara da an zo da wata shubuha kai kwana kace kai mu babu ranmu da irin wannan arna ne da ƴan iska sun ka shirya yau arna da ƴan iska ba Allah ce ka yake su ba ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina ko baka da mai wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira sannan ka yaƙe su da takobi kuma ka yaƙe su da da'awa ka bayyana shubhar da sun ka zo da ita ba gaskiya bane tun da lokacin da qur'ani yake sabka suna zuwa da shubha ko ana musu raddi to kai sai ka lalle ka ce a kai babu ruwanka kai imani a ba ruwanka kai imani kuma ka gane shubhar don ka ceto sauran ƴan uwanka musulmi a matsayinka da mai da'awa wannan shine hakikanin gaskiya amma in baka fahimci fanni ba baka fahimci yadda abu yake baka karance shi saboda ka taimaki addinin ka in kuma abin da baka sani bane kace a'a to waɗanda suka sani su yi bayani amma kai baka sani ba kuma baka yarda wani shi bayanin ba to addinin naka ne ba ba ka nan bane shi wani bai gane ba kuma bai yarda wani shi bayani ba kuma son shi kai dole a yi shuru ka a yi bayanin saboda shi bai fahimta ba a ba haka nan bane wani fannin baka san shi ba ko ko wata mas'ala ko a fannin tana yiwa ka san wannan fannin amma a wannan mas'ala din Allah bai sa ka san ta ba waɗanda suka sani su yi bayani don addinin ba naka bane ba nasu bane addini da Allah ne amma wani sai ce sai yayi ihtika dole komi sai shi sai nashi sai dan garin su sai dan yankin su sai wanda yake so sai kaza sai kaza yo addini ai ba naka bane kuma kai ka halicci mutane ba kuma duniya ba taka bace kuma aljanna ba taka bace wuta ba taka bace kai iya abinda zaka yi musulunci aiki da shi ka bar mutane su ma Allah aiki wannan shine hakikanin gaskiya wanda ya kuskure kuma kuskure ya gyara amma sai ga wani shi da ta ihtikar son shi kai dai addini sai an rike sai wanda shi ka so za a bi a Allah bai ce a haka ba wallahu ta'ala alam malam lokaci ya tafi kwarai da gaske amma karanta muna wannan aya ta gaba ko da dai mu dan shiga bayani kanta kadan ne
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون na'am idan muka duba cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir ibnu ashur da yazo lil ladina ahsanul husna wa ziyada yace hadhihi al-jumla badalu istimalin min jumlati wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim in an ka ce badali intabe mai do hankalinka nan ka san kun san ɗaliban ilimi muna da wata matsala lokacin da ake faɗar abu cikin wani ilimi wanda baka sani ba sai ka ce bai da amfani kai ko baka san alaƙar wannan abin ba da ilimin shari'a yadda kake gudun ilimin nahawu da ilimin sarfu da ilimin balaga sai wata mas'ala ta taso cikin qur'ani ko hadisi wasilar da za a gane ta waɗannan fannunukan ne kai ko- kai ko ka ce shirme ne kaga mi za ka yi kenan banna yanzu kaga da yace hadhihi aljumla badalu ishtimal min jumlati wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim ai badalu ishtimal cikin wani ilimi yake cikin ilimin nahwu to akwai badalul istimali akwai badalul ba'd min al ba'd akwai badalul kulli min al kulli akwai badalul ba'd min al kulli sannan akwai badalul mughayara ko badalul munafa wadin suke kiran shi duk baka san wannan ba kuma cikin tafsiri ga malamai suna kawo su ka duba cikin tafsiri na jalalaini da yace ghairil maghdubi alaihim sai ce wa yubdalu minhum za a yi badali to badalin wani iri ne ka ganin yana nufin badali na munafa don ya ce ghairil wato eh, ghairil maghdubi alaihim wala dhalina yace badalina to ai su waɗanda sun kai imani ba badalina na kafirai ba al maghdubi alaihim wala dhalin nan yana nufin badalul munafa ko badalul mughayara to nan kuma badalul istimal in an ka ce badalul istimal ishtamala shine ya kumshi abu ma'ana ba duka kenan ba yanzu in nace nafa'ani muhammadun ilmahu an gane ko ilmuhu muhammadu ilimin shi ya amfani ne ai ilimin sa ba shine shi gaba ɗaya ɗin ba to kenan wagga jumla ta wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wato ta jumla ta lil ladina ahsanul husna wa ziyada badalul ishtimal ne na wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim bari ibnu ashiri maka bayani don ka gane sai ya ce li annal hidayata domin ita shiriya an gane ko biman ya sha'u ga wanda Allah ya so tufidu mahdiyan wa gaira mahdiyan da Allah ya ce wa yahdi man ya sha'u Allah yana shiryar da wanda ya so ya ce to kenan wannan yake nuna cewa akwai waɗanda Allah bai so su da shiriya ba ko ba haka nan bane yace tufidu mahdiyan wa ghaira mahdiyan fa fi hadhihi aljumla dhakara minha ma yastamilu alayhi kila alfariqain to cikin wannan jumla da ta zo ma'ana ayoyin da za su zo sai Allah ya ambaci abin da yake da alaka da waɗannan guda biyu bangarorin guda biyu alfariqaini da wanda aka shiryar da mi da wanda ba a shiryar ba yace walaka an taj'aluha walaka an taj'alaha badalan mufass badala mufassilin min mujmalin in kuma ka ga dama sai ka ɗauke ta badalu mufassilin ma'ana badali na nami na rarrabe bayani da ba ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ba ma'ana shi kenan wala yahdi an gane ko eh, man yasha'u ila siratin mustaqim tunda yana shirye da wannan bai shirye suwa to sai yayi bayanin man yasha'u din da wannan sai yayi bayanin wanda yake so tunda magana ta zo a dunkule to anan ayoyin da za su zo lil ladina ahsanul husna wa ziyada sai yayi bayanin wanda ya so shi da shiriya da wanda bai so shi da shiriya ba kaga ma'ana biyu kenan ko ka ɗauke ka bad- badalul istimal ma'ana hidayen nan da Allah ya ce yana yi to ta kumshi akwai wanda ya shirye da wanda bai shirye ba to ga sunan Allah zai bayane su ko ko wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim bayani ne ya zo a dunkule Allah yana shirye da wanda ya so to sai ya bayanin kamar an tambayi Allah a rarrabe muna wane ne ka so shi da shirya wane ne baka so shi da shirya ba sai Allah ya bayanin su kun gani in babu ilimi misali in ba a bi ka'ida ba ya za a iya gani to shi yasa sai Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wadanda sune man yasha'u ila siratin mustaqim sannan kuma wallazina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allah min asim ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layli mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sune wadanda Allah bai so su da shari'a ba wadanda za a fahimce su daga wayahdi man yasha'u ila siratin mustaqim za a fahimci wato wala yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda yaso kuma yana fatar da wanda yaso yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha ina fata ana fahimta ta to anan kafin mu karkare saboda lokaci yayi muna halin sa da Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam intabe ina mafu'ulun bihi tunda in ana kira ai ya kamata a san wanda aka kira ko asalin shi wallahu yad'u nasa ila daris salam kakka ce nahau bai da amfani wallahi nahau na da amfani wallahu yad'u nasa ila daris salam Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna amma ba kowa ke karba ba wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai Allah shirye da wanda ya so zuwa ga abin nan to tanan zaka gane da anka ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim tunda annasa ya shafi mutane to cikin mutanen nan waɗanda Allah ya sa sun ka karɓa lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda ba su karɓa ba wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa sarhaquhum billah aga in ba haka ba in ba haka ba abin zai hito bari mu ɗauki mas'ala guda biyu daga cikin abinda wato abin da ya kawo na farko Imam Suyuti a cikin tafsir ko littafin sa zamu ce al-iklil fi istinbat at-tanzil yake cewa da Allah ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al husna al jannatu abinda ake da kalma ta husna anan al janna a larabci an ce husna duk abinda yake mafi kyau in tabe al husna ba mai kyau ba mafi kyau siga ce ta mubalaga in an ce al hasanu mai kyau al hasanatu mai kyau ko kyakkyawa alhusna mace mafi kyau ko abu wanda yake mace mafi kyau ahsan namiji mafi kyau shi yasa da Allah ce walillahi asmaul husna ba ce Allah yana da sunaye masu kyau a'a Allah yana da sunaye mafi kyau dan babu mai suna mai kyau irin na ubangiji muna ganewa to anan da yace lillazina ahsanul husna sai yace manzo Allah sallallahu ya fassara al husna al janna nan a fassara ta ta shari'a abinda ake nufi da aljanna amma husna a larabci sifa ne yana iya ɗaukan ma'ana fiye da miliyan ɗaya duk abinda yake mafi kyau ne to yana iya ɗaukan husna na fata ana fahimta ta idan idan wannan mota hadhihi sayyaratun hasanatun wannan kuma hadhihi sayyaratun hasanatun to cikin su sai a duba a gani wacce ce tafi wacce kyau sai a ce hadhihi husna to duk abin da in sun kai tarayya a cikin wani abu wani yafi wani in mata ne to husna zai iya dauka sifa ce a larabci tana daukan ma'ana fiye da miliyan daya amma a nan shari'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-husna yace aljanna mun gane ko ba mu gane ba yace to kuma waziyada abinda ake nufi da aziyada an-nazaru ila ilaihi ta'ala kallo zuwa ga huskar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai mummune za su gane shi, sai ya ce, akhrajahu Muslim, imamu Muslim ya fitar da wannan hadisi min hadisi Suhaib daga hadisi na Suhaib, ya ce wa akhraja ibnu jarirun ibnu jarirun mithlahu ibnu jarir ya fitar da irin wannan hadisi min hadisi abi musa al-ash'ari wa ka'ab bin ujra wa ubay bin ka'ab marfu'an wa akhrajahu ibnu mardawayhi min hadisi ibnu umar wa anas marfu'an wa akhrajahu abu shaykh وأخرج أبو الشيخ مثله من حديث أبو أبي هريرة مرفوعا وأخرجه ابن مردويه موقوفا على أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وخلق من التابعين فالتفسير بذلك متواتر yin tafsirin alhusna shine aljanna wa ziyada a fassara shi da annabaru ila Allah ta'ala ya ce tafsiri ne mutawatirun. Mutawatiri ne, ya ce wa fihin raddu alaman an karar ru'ya. Akwai raddi ga wanda ya inkarin cewa muminai za su ga Allah ranar tashin alkiyama. Kuma Allah ya tabbatar da wannan za su gane shi, za mu zo gobe in Allah ya kaddara a yi bayanin ayoyi da hadisai da shubuhohin waɗanda sun ce za a ga Allah ko ba za a ga Allah ba amma dai kaji imamu suyuti ya kama ka littattafai ya kama ka riwayoyi in kana so sai ka koma sai ka yi bincike kansu ina fata an fahimce ni hadisi na suhaib wanda anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mai tahqiqin wannan littafi ina ganin Sheikh Mustafa Al-Adawi ne da kasar Misra da yazo tun da Imam Suyuti ya ce Imam Muslim ya fitar da shi sai yazo a nan batu sai ya ce kadiba cikin sahih Muslim hadisi na 292 an Suhaibin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal idza dakhala ahlul jannati al-janna idan ‘yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sanya mu cikinsu muna can sama, ko cikin aljanna muna son mu zan can sama, qala sai Allah ya ce ya qulu Allahu tabaaraka wa ta'ala manzo Allah yake bada labari Allah zai ce turiduna shay'an azidukum kuna son wani in kara muku fa yaquluna sai su ce alam tubayyid wujuhana Allah baka wato haskaka huskokin mu ba kasa ya su suka yi fari alam tudkhilna aljanna Allah baka shigar da mu aljanna ba wa tunjina wa tunjina minan nar Allah baka tsiratar da mu ba daga wuta qala sai Allah ya ce fa yakshifu alhijab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya jaye hijabi dama ya ce hijabuhu nur ko hijabuhu annar a wata riwaya fama utu shay'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla babu wani abu da an kawo su irin su ga Allah dama Allah ya faɗi su kafin rai kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuna mafhumuhu mu'minai su ba za a sha makance su daga Allah ba dan haka duk wanda ce ba a ganin Allah kwata kwata a kiyama wannan tafsiri tafsiri ne na yan bid'a kuma mazhaba ce ta yan bid'a dan ga hadisai da asar mutawatirai ga kuma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu bi ko ko taka kaga dole mu bi tawa don mai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kaga ayan yi banna sannan shubuhoyin da suke kawowa duk shubuhoyi ne na ƙarya na banza na iska sai ce wai Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ai ba za ka ganni ba kenan lan tufidu ta'bid kenan har abada tunda ya ce lan kenan lan tarani la fi dunya wala fil akhirah kaga amma sai an kai musu raddi kadiba ko cikin littafin tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif a mujalladi a mujalladi na biyu an ina fata ana fahimta ta ya kawo wannan mas'ala yace ana kiranta lan az-zamakhshariyya saboda imamu zamakhshari dan mu'tazila sai ce lan tarani har abada ba za ka ganne ba su ma yan shi al-ithna ashariya al-imamiyya sun ce ba za a ga Allah ba kwata kwata sai sun ka ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ba wai ila ba zuwa ga ubangijin su a'a ila rabbiha wai zuwa ga ni'imar ubangijin su za su kallo domin ila mufradin al-ala'u fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihuna sai sun ce ila rabbiha kenan wai naziratun ila rabbiha naziratun ni'mat rabbiha ni'ma Allah za su kallo dan su kauce mafassara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fice ni amma raddin da za a yi musu zan faɗi wannan ne a gurguje saboda bayanin sai gobe sai ka ce lan ba ka ce lan ba tufidu tafid a a a larabci akwai muqarana akwai siyaki ko ba ka nan bari illan ta zo wani lokaci ba tana nufin har abada ba don Maryam ta ce falan ukallima al-yawma in ce tace al-yawma da tana nufin har abada bai ta kawo al-yawma ba ko ba haka nan bane sannan kuma lan ba tana nufin har abada ba don wani lokaci sai a da an ce lan sai sai ta zama to har abada kai in kai gigitacce da baka san Qur'ani ba lan ko ta zo tare da abada ba ko da shi har abada ba ina fata ana fahimta ta bani Isra'ila Allah ya ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمي فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ستي ولن يتمنوه أبدا كاجت بذا ستبقى غور متوا با هر أبدا كنن دنيا دمي دنيا دلاهرة أما تكين قيامة قرآن يفتا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما لن تدع أبدا سنتر alami ne da kake nufi in ba ka yi karatu ba ka yi hattara waɗannan shigohin suna nan aje kuma turawa yanzu suna son su yi amfani da su saboda yaƙar haƙiƙanin abin da ƙur'ani ya zo da shi saboda in an kawo bible ko wani abu musulmi suna cewa ba za su yarda ba amma sai a nemi munanan aƙidu na can da waɗanda suke da ara shazza wa ara mufakkika wa mufakkaka sai a ɗauki waɗansu a basu kuɗi sai su suna tallata wani abin wani sai zo yana tallata mas'ala sai ya sa tsammanin kai wannan mas'alar kahin ka karanta ta wani ya shekara arba'in kafin a haife ka ne karanta da mas'ala amma ya san babu alkhairi cikin yaɗa ta shi yasa bai bayanin ta ba adam bai san ta ba amma da ka karanta wani da ya karanta wata ƴan mas'ala mai hatsari sai ga ya ɗauki waya ya kira wani malami sai aka raka Allah bayani kasa abin mas'ala kaza in ka bashi daidai sai ce to yayi in baka bashi daidai ba irin yadda karanta sai ki dadi wai ya ya gano abin da ba gano ba ka hada rami akwai wai kai mas'ala wani ya karanta mas'ala dubu dubu fiye da mas'alolin da ka karanta kai ka karanta guda kana ganin kamar kai karatu malamai suna can sun yi karatu sun karanta matsaloli amma in ba bukata ta kama ba sa bayanin su amma mu da mutum da dan bude littafi ga wata matsala shazza kai jai ai malamai sun ce kaza wai shi ne a ganshi a internet ya hado wata matsala wai wai ya hado wani sabon abu halif tu'raf wannan ba zai yi albarka ba ana da'awa ne dan saboda mutane su fahimci addini ba dan saboda ka kawo bakon abu ba ina fata ana fahimta ta dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi halin sa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh